بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يستعينه ويستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه من الاجواء ومن المسجد البركه يا مسجد الله جرني يومنا جرني شاهدوا زواج السفر في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا سورة المدينة عن الكريم إلى أربعين شدة ليلة شاهدوا زواج الوجود شكر بالوجود كشهد الوجود ميلادية أولا من الأشياء المركة التي معنا معاذ بن جبل لكي لن تنفع a garin Kaduna inda yake ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa radd ala ahli shirk wal ilhad والذكر ربما لم العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله بن فوزان حفظه الله تعالى ورعاه ولسجرة منا دليل أربعين ربعي السجير تلك أمون الكتاب من الذي أود الكتاب الذي كانت من عقيدة المسلمين وجه النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka rayu a kan hanyar gantacciya wajen ke roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kanta ya ɗebi rayuwar mu a kanta Allah ta'ala ya kanta shi na mun gaya har ila yau na karatu ne a kan al'abdul talib asali na biyar shi al'imani bil yawmil akhir imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshen nan ta kunshi abubuwa da yawa a jiki mana ya fara kawo mana al'imani da shirafin sa'a yin imani da alamomi na tashin al'iyama Allah ka kafa ya raka inda ma ya fara bayyana mana cewa alamomin nan kala kala ne iri ne وكذلك دون إن شاء الله تعالى وفي سرقة بباتا وفي يزعي يسنى الشيء قبل وزرع أقول لكم أنا مؤمن من يمن وإن السلطان دون رجاء الجبا زوار من جعلنا ملوك الذي في كان أسايا بجدك الرسول أنا كفاني إن شاء الله to idan jama'a ke kawo mana batun gani da كشفنا بيا نشر الساعة من مكانها كشفنا بيهم من مكانها يوم كشفنا القسم الثالث من أمارات الساعة كشفنا لقسم ألام نتاج القيامة العلامات العظام سني من يمين ألامه والأشراف الجفان كما وزير على مؤمنه وزير الجماعة التي لا عقبها الساعة والدلالة مبينة أباين قوي في أثر أوريجن الجاش القيامة دا أنا دي غفر ثاني بأقوى تويبا أقوى ثاني ما شاء بيانا don kada zarar waɗannan alamomi da muna su bayyana alamomi tashi duniya ya riga ya tabbata خروج المهدي أو يكتب الإمام مهدي مهدينا سنة مهدينا ألا لأهلي با مهدينا حيا نكاجي نا مبيا أهل الشيعة دون سنة بيا رجايا بيانا أما سبب المقر جيني يا ديا كويا أو يقوه سرداء yana can yana gudun hijira a can aka dinga zuwa yana rubutu wa shi a wasu littafai da wasu bayanai ma anzala Allah biha min sultan sai dai kare rai da mai shi ba ma ni shi aka haife shi ba babu ne da rubutu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma haife shi ta haife shi Amina ko Amina bint Wahab kuma haihuwa yadda ake yi kowa haka aka haifi annabi Muhammad ina nufin cikin da aka yi ya kai wata nawa wata tara ba irin cikin sa annabi Isa ba wani za ta ɗaukar cikin da haihuwa gaba ɗaya da mutu wata uku ba an an haihu gaba ɗaya na mu'jiza da shi annabi ya haya ba irin wannan ba mun gane wannan to shi wannan wai wasu ci an fi ta cinya wasu ce ta gwiwa ga shi da dai ƙayyare iri iri kila ma ko ta yi ya sha take da sani ba ko kuwa ila ya fita ta maka yi inda yake cin daɗi Allah ka tabbata shi khurujul nahdi akwai fitowar mahdi wal masih dajjal wal masih dajjal kidan su ba ta da khuruj wal masih dajjal da kuma fitowar dajjal mai shafafiyar albarka ونزول عيسى بن مريم لما سوكر أن عيسى بن مريم عليه السلام أن يشهد لا يتبدأ به وخروج يأجوج وخروج يأجوج ومأجوج da fitowar ya juju da ma juju da turanci ana cikin god and magog eh turanci god and مضار شيء يأجوج ومأجوج مقلت يأجوج ومأجوج ممنع منع الكلام شيء تدام القرآن يقول أن سوى أقيم الكلمة ويأجوج ومأجوج هو إرسل إمام ورش دواء إمام أبو عمرو البصري لإبن سوى imamu isa'i haka na fi'u shi ma ya karanta na fi'u majid da sauran makaranta sun karanta ya juju wa ma juju hatta idza futihat ya juju wa ma juju ina ba san gani inna ya juju wa ma juju mufsidun fil ard فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خراجا تلك الجنه أن نجعل أن تجعل بيننا وبينه سدا وسدا إذا أقول إمام أقوي القاري أو جميع ذنب العمل دارني إلى المولد الله يبارك لك سمودا قرآن ما هو حتى شيء بدنا مكامة الدعاء Allah ka haka ka alƙa mana da Al-Qur'ani to wannan shine wa khuruj ya juji wa ma'ajuj da fitowar ya juji da ma'ajuj sunan su kenan za mu yi magana ta filla filla wa hadamu ka'aba sannan da aukuwar rushe ka'aba akwai wani mutum da zai fito daga yankin kasar Ethiopia shi zai zo mai wasu firaren ƙauni gabje da mutum haka zai zo ya ɗauki ka'aba ya dinga dukanta da guduma zai hau yawan saba ya dinga dukanta da guduma yana fasa ta sai ya mai ta bulo bulo sai ya mai ta duwa ta duwa sai ya mata ɗai ɗai manzo Allah ya tabbata wannan abu ne ba to waɗannan kuma daga cikin alamomi ne manya na tashin alkiyama wal duhan akwai wani irin hayaki wanda bai taso ya mamaye duniya gaba ɗaya ta ko'ina za mu yi daga gida zuwa ila mai kwamre idan wannan ya yi da an gani wa rafa al da kuma ɗauki al za a ɗauke ƙur'ani a rubuce a kuma zuciyar mutane sai an waye gari duk duniya ba da karanta ƙur'ani shi ba kusan ƙur'ani ne cika wanda ya ta ba da ana ambata akwai na kushi ƙur'ani in ba shi bai to za a ce ba za a sha kiyama ba sai an waye gari ba wani abu wurin kasa mai cewa Allah duk ɗaya iskar duk arna ne ba ya ta kawai su za a shi duniya a su lokacin da jere mutum Allah subhanahu wa ta'ala a jere komai ki za mu zo karanta wannan alamomi lokacin mun riga mun rubuta ko mun yi nisa a cikin tsakanin su Allah ka sa mu ji a ta'a sai ya ci gaba da cewa wa quluu shamsi min maghribiha da kullum rana daga mafadarta dama hadisi da ke cewa suna mana cewa rana a kullum idan ta fito tana zuwa gaban al'arshin Allah ta gefe sujada tana shiga ta wata kofa wannan kofa ta ce kofar tuba kullum idan ta je za ta yi gaisuwa a gaban Allah Allah zai ce to ci gaba da tafiya yadda kika saba a ranar da Allah zai kulle kofar tuba in ta shigo ta wannan kofar sai a ce ita a'udi min haythu atayki koma ta inda kika fito to ba na sha wannan ranar sai a raka kofar ta shigo din daga lokacin an rasa kofar ba shi ne Allah ta'ala ya isharar wannan a cikin suratu al-an'am me Allah ya ce يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله أكبر تولى غانا أن يدرك الانتباه بعد الوجه من قال وقلوب الدابة أقول وتدبى لك سواق شزامين وأن الجنبر Allah ta'ala ya bamu labarin a sautin namli me Allah ya ce na'am a sautin namli shafi na kusa da ƙarshe farkon ayar Mm-hmm. can kafin shafi biyar dawo daga nan sama hatta يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا وما أنت بهذه العمي عن ضلالهم إن تسمع إلا من عباد يدعون مسلمون سكوتنا da wannan suna mutuwa ba na gani yi kula su biya na kan kafa shafi amma daga nan yi aka ce أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ina fata an gane Allah ta'ala ce har zuwa lokacin da muka abin nan ba zan gaya ba sama ku tuna sai kun tuno ta sai mu tabbata da wata dabba daga ƙasa tana yi musu magana tana cewa lallai mutane game da ayoyin Allah ba su da yaƙini da su gaskancewa game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wata aya ce a tuna ran dawo thumma nafkhatu as-sa'iqi sannan sai busa da za a zo a yi wace thumma nafkhatu suri nafkhatan faz'i sannan sai busa a cikin na bala jibu wa khurujin nari qari'an akwai wata wuta da ta fito daga can karkashin garin adin ana cin garin edin a yanzu edn an gane wata wuta za ta fito daga wannan gari za mu ji labarin ثم النفخ في الصور نفخة الفزع sannan sai busa a cikin kaho amma busa na ne na firgita za a yi busa a cikin kaho kowar ne firgici wanda wannan mutum kawai tana nuna alamu ne da tashin duniya duniya ta yi ta ƙare kowa sai ya rone kowa zai rufe a lokacin duk wanda ke duniya zai rufe a wannan lokacin da za a yi busan a wannan a ina yin Allah ya faɗi wannan نعم ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وكل آتوه داخلين an gani haka Allah ya bayyana mana cewa za mu yi busa a cikin ƙaho bayan dabbaci an baka ba da labarinsa ina fata an gane wannan ba ku tuna bayan yanzu وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس أو قراءة إن أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون تبان كما الأبان كان كباك الأبان ونفق في السور زامي مساء الشقه ففزع من في السماوات ومن في الأرض duk wanda ke duniya da wanda ke sama da wanda ke kasa kowa zai firgice a wannan lokaci ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya ce a lokacin da kullum dukkan halittun Allah atuhu ko atauhu ko atauhu da rabi za su zo wa Allah suna kaskantattu a lokacin Allah shi ne kaɗai madaukaki shi ta idan ka karanta suratu suratu ghafir zaka tadda yadda Allah yake girma Allah فالحكم لله العلي الكبير العلي كما الكبير كما قال مكان تشهد القيامة نفت مجانا منه Allah ta'ala ya kama da shi kuma nabkhatu sa'iqi sannan za a zo a yi wata busa kuma ta mutuwa kowa zai mutu mutuwa irin ta kuma kowa zai mutu ba mutuwa irin da ce ka mutu za ta ka kabari abin ne ka zuwa lokacin ka da shi ba duk wanda ke yi ya fata mutacce wa nufiqa fi suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون رؤية كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله كتاب جاء ذا ما نقول أن يقول لي جماعة أنا كانت لا شيء من الله كذلك لي كذا لك وأن أمن الذي فاو سي الله يحقق دنيا لحقق من جنسا daga nan sai da zai baya bayan an tashi kowa sai kuma a yanar da kai wa wuce an kitabu fatara al-mujrimin mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كان فأجاب الله توقع الكتاب أنا أيضا من وجيء بالنبيين سيقول النبوة والشهداء da masu ba da shaida a kan kowace al'umma wa ƙudiya bainahum bil haqqi yi hukunci tsakanin bayi da gaskiya wa hum la yuzlamuna alhali ba a zalunta su Allah sai ƙara maimaita wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika yawa kowace rai da abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun shi Allah ma ya fi kai da ka aikata aikin sanin abin da ka aikata ke ka aikata makamanta yau wani suna tarari in har suna addini malam sai suna la ila yanzu ne ka da dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai Allah na yanzu da ra'a mai yi ba sha'a يومئذ يتذكر الإنسان وأن ذكرى ranar kan adam zai yi kokarin tunawa zai tuna gaba daya amma wa an ya lahu zikra ta yaya tunawar za ta yi masa amfani ya kuma ya laita ni qaddamtu li hayati so yau kai tuna ina ma da na gabatar wa rayuwa na wani abin kirki fa yawma idhin la yu'adhibu 'adabahu ahad Allah ka kama shi da imani ina kawo ayoyi ne saboda alramuni da yawa a bana ga sunan azuma Allah ya ƙara rayuwar ku albarka da wanda ba su haddace ba suka gudu su ma Allah ya dawo da su ga wannan na kare shi da wiki wiki da ido ko shi ya ce shi ƙarun zai koya ko da ƙarun zai shi ke da zai ka san akwai ƙala ko akwai ƙala ya ƙuli ƙaunan akwai ƙala ya ƙuli maƙalatan wa ƙilan to shi wannan ƙala ya ƙili ƙaunan ina fara ƙalin ko sai kuwa ta mace da shi ke nan da karatu ya daga ƙailula ko eh don in aka ce ƙalan shi ne bai fi ba zai tafi yawwa ƙala ya ƙuli ƙaunan قال يقيل kai Allah ya sa mu dace Allah ya sai ya sani kyawun kashi ya ci gaba da cewa wa halakul khalqi a lokacin da za a wannan mutar kowa zai fadi ya mutu kowa zai mutu a wannan lokacin thumma nafkhatu al-ba'd wa al-nushur to bayan an yi wannan amintu tsawon shekaru wanda Allah ya kawai ya sani yake za a tashi ko da an ambata maka shekarun ba irin shekarun duniya ba ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini da yawa wani ubangiji kamar shekara dubu ne da kun kirga wani duniya idan tun daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau ba ai kwana biyu ba a wajen Allah kwanakin Allah ba ai kwana biyu ba eh kan ka ɗauka cewa al'amarin Allah wasa ne wani Allah ka samu da imani wanda bai da jiki ya shiga ruwa sai a tabbata kansa wani ya ɗauka wa Allah a cikin sa sai ga wani ce a Allah Allah barka da waraka تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم لم يشرب السوى وعلى كل to akan dukkan waɗannan da muka ambata jama'a fal amru azim al'amarin tashi alkiyama mai girman gaske wa na'am fi ghafla amma ga shi nan mu da muke raye a yau muna cikin rafkana muna cikin rafkana ta kana bala'i shi mala rafkana ke sa bawa ya manta da abin da Allah ya halice shi domin sa ya kama wani abin da ba rabtana ke sa mutum ya kasa amfani da cin ribar lokacinsa da Allah ya tsaga masa a duniyar nan ya kasa cin ribar lokacin ya kuma yana wani wata wata gariya ta daban Gafila ke sa mutum ya ta haƙoro wajen tara dukiya dukiyar da baka zaka ci ta ba mutane da yawa sun tara ba su ci ba sun gina ba su shiga ba sun noma ba su ci ba sun kulla ba su amfana ba an gane wannan ne sun hau ba a koyi ba rayuwar ta ɗaya da nan yana da wannan tunanin da bai dinga hankoro a kan neman duniya ba إنما الدنيا مزرعة للآخرة هل كان يوم أن ya ce wani abu fi ƙwabla ga binan cikin rakkana ma in kana fara imani ne ka saurari lokacin da malam ahmad tijjani yusuf burutun ya gabatar a kan rakkana da alamomin rafkana har yanzu ana kan rafkana ba a tsari ba ina ga yanzu ne tushe sun kai uku kamar guda biyu aka yi ko biyu ka je ka ji wannan da kyau za ta bayyana maka da ake da rafkana idan kana so wannan kuma ka ƙara ilimi har ila yau ka je ka karanta wasu silsila da malam Muhammad Salih Al-Mubajjid mai suna Hidayatul Qulubi abubuwan da ke ragargar zuciya akwai al-ghaflatu ta ce musamman ya mata littafi guda ya rubuta akan al-ghafla rakkan wallahi ma da kana karanta irin wannan littafin za ka tabbatar da cewa muna cikin rakkan shi yasa Allah ta'ala ma ya kawo tsari a cikin Qur'ani mai girma da cewa ya qutaraba lin-nasi hisabuhum aw hum fi ghaflatin mu'ridun hisabun mutane yana ya kusanto alhali suna cikin rabkada suna masu kau da kai game da sabon Allah Allah ka tsare mana imanin وقد ظهر من هذه العلامات الشيء الكثير kuma cikin alamomin da muka ambata a baya baki daya akwai alamomi masu yawa waɗanda sun riga sun gabata fa nasalu Allah azza wa jalla da haka muna roƙon Allah mabuwayi barkaci an yi musbitana ala dini ya tabbatar da mu akan addinin sa wa yatawaffana ala al-islam ya dauki rayukan mu akan addinin musulunci wa yaqina al-fitana ويقينا شر الفتن يزرين لشر الجنود ما ظهر منها وما بطن وأن تبين جواب الحبيان دوب أن ننظر إلى جماله يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة ظن لنا يرب ألا به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شتمنك وأن يثبتنا على دينك Allah tabbatar da mu akan addinin ka manzon Allah yana yawan wannan addu'a har ma sai yake ce mishi ya rabu sai ce masa ya rabu Allah ya ne kana yawan neman Allah ya tabbatar da kai akan addini yace babu wata zuciya daga cikin zukatan mutane face tana tsakankanin mene in yan Allah subhanahu wataala yana jujjuya sai da ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya tsaye da zuciyar mutum can in ya ga dama sai ya karkatar da ita gaba da hanyar gaskiya ina fata mun gane sannan na biyu wa tawaffana ala islam ina fata an gane wani ya ce addu'an annabawa da annabi addu'an annabi Yusuf alaihi salam فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين kaji annabin Allah yake cewa ya Allah wanda yana ya halicin sammai da kasai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba me yace tawaffani muslima kaji duk wanda kiran da ya gaba yi wa Allah da yabo rabbi qad atitini min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi في الدنيا والآخرة ألا كي مجد شل مرينا الدنيا للآخرة كبادا توفني مسلما ألا كأوكرنا أن مسلمين وألحقني بالصالحين كهذا راي رينا لراي كان صالحا باي كرسد لي صالحا باي تولى الأشياء اللي من في دنيا لهذا ما بيجي اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمين ويقينا شر الفتن ما ضر منا ما ضر من أضحي المسلم وإن الله صلى الله عليه وسلم يجب تتوجه لنا للجار يجب تتوجه لنا للجار وإن الله فقد أيسر سر من كلمة manzo Allah ya tabbata ya tabbata ana masa azaba ya wuce makabarta ya je wa sahabban sa wa'azi karshe yana musu azumi yana yana amfani da wasu yaran yana cokala kasa haka yana ce sahabban sa تعوذوا بالله من عذاب القبر كوني مثلا يملا لك عذاب القبر لن تدفع بس شيء نعوذ بالله من عذاب القبر ألا من الذي مثلك لك عذاب القبر منذ أن لا يكاد شمس تعوذوا بالله من عذاب النار كوني مثلا يملا لك عذاب الوجاه لن تدفع بس شيء من الذي مثلك ألا لك عذاب الوجاه manzo Allah yake ta'awwadu billahi min fitnatil dajjal suka ƙara yin addu'a manzo Allah ya ƙara cewa da su ta'awwadu billahi min al-fitani ma zahara minha wa ma batan ku rika neman tsarin Allah daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya shi yasa ya tabbata Abdullahi ibn Abi Mulaika yana da tabi'ai wanda ya koyi ilimi a wani sahabbai kusan guda hamsin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya rawaito waɗannan riwayoyi yake cewa ya kasance yana addu'a me yake cewa wa ya sani annabi ba mu labari ibn abi mulaika me yake cewa tunda Allah ya ce in kace Allahumma inni a'udhu bika من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن شي كما ذكر شوانا زيش اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن عن ديننا اللهم إنا نعوذ بك يا الله من أين من برك أن نرد على أعقابنا أما إذا مو أكد رجالكم معناه كذا أجرب شيء برك الدين ما بعدها أو نفتن عن ديننا ya Allah muna neman tsarin da kada a fitire mu game da addinin mu a waye gari addinin mu masa ayana daga cikin addu'ar manzon Allah kai wannan ko wala taj'al musibatana fi dinina Allah kada ka sanya musibar a cikin addinin mu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ka tare wa hada min alamatin nubuwa wannan yana daga cikin alamomi na annabta ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم دا معجزوني دا غرقويو دا غرقتالي وانا منظم الله صلى الله عليه وسلم يقول شدر ولم الله حيث أخبر عن أمور مستقبلة يجد منظم الله يباد لا باري يباد وأبوه ما سوى مما أطلعه الله عز وجل على علمه cikin abin da Allah ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san wanda yake fa waqa'a kama akhbar wadannan abubuwa sun auku kamar yadda manzon Allah ya bada labari wa hada mimma min qawli iman iman al-abd wannan yana daga cikin abin da zai karfafa imanin bawa idan ya irin waɗannan ababe ya imani da su kuma ga suna faruwa sai ƙara maka imani ya sa ka fara ƙoƙarin yin tattali don fuskantar waɗannan abubuwan da za su zo har zuwa ranar kiyama Allah ya shirya da mu وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك رحمة للعباد أتكل باري دمن الله صلى الله عليه وسلم يبادى كما ولن الأمر أقيد الحيق باري سوى دمين liyahzaru don su yi taka tsantsan don su firgita don su tsorata daga waɗannan al'amura wa yasta'iddu kuma don su yi tattali don riskan wannan rana ta alkiyama an gane wannan kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi tambaya cewa ayyun nasi akiyar cikin mutane wa kowa wayo da kaifin hankali ba wanda ya fiye kasuwa ba ne ba wanda ya fiye neman kuɗi ba ne ba wanda ya fiye dabara ba ne ba wanda ya fi ƙware wani injiniyarin ba ne wanda ya ce akiyatun nas shi ne wa aksaruhu min yusuf bikra wanda ya fi kowa ya fi da mutuwa wani su ne da yadda ma ba da mutu da wanda ya fi kowa yau da ya tattalin abin da zai biyo bayan ne bayan mutuwa ka ce ya Rasulullah da wata alama za mu gane wannan game da bawa sai mun Allah ya cewa za ku gane wannan ne idan ku ga mutum ya zama at-tajabi an dalu mutum yana da zurfin gidan kuɗi ta ce duniya bai mai da duniyar kawai ba wal inaba ila jami kulubin yana kuma ƙoƙari wajen komawa zuwa gidan dawwama shi ne gidan lahira Allah ka sani kyawun shi fa salawatullahi ويكون على بصيرة من أمره kuma duk mutane ya zanto duk abin da suke yi na rayuwa duk abin da za su yi na addini ya zama suna yin wannan abin bisa basira bisa kyakkyawan ilimi da dogo wanda zai taimaka musu wajen samun tsira a gaban Allah a ranar kiyama ina ba san lani da jama'a Allahu akbar qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة تشي da mutane wanda ita ce hanyata wanda ita ce tafarkina ina kira zuwa ga Allah a bisa basira ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka yi wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen tace kuma gaskiya ta ga Allah ne ba ni da cikin masu shirka da Allah an gane wannan jama'a Allah ka shirye da mu fa salawatullahi wa salamuhu ala hada nabiyyi karim salatin Allah da aminci tabbata ga wannan annabi mai girma alladhi ballagha balaghatu min wanda ya isar da wannan sako mabayyani babu wanda ya a cikin sa zance ne fayyatacce wanda babu wani ainihin a cikin sa وبين غاية التبيين كما هو النبي صلى الله عليه وسلم يي بياني حقيقة يقرأ بياني لقد كان سبحانه سبحانه ونحن على ذلك من الشاهدين مكو قبل غنى منا نمنا مرشدا وأول هذه العلامات علامة تفرقوا لجسمة الألام من دشر القيامة ظهور النهي شيء بيدك عليه ثم خروج الدجال سد فتوى الدجال ثم نزول المسيح عليه السلام سد سرعان عيسى عليه السلام ثم تتتابع سد سورة تلك في يوبايا ليبايا لا هزوا كاشف القيامة نقرأ عليها ماذا يقول الأسلوب؟ to zuhuri na hali bayyana mahali wane mahali كنا قد ذكرنا فيما سبق العلامات الكبار مجملة أبايا من رجا من أنبت شيء أبن دي غباتا من أنبت ألامومي من من يأبن قلي والآن أما ينزو سنذكرها مفصلة za mu ambace ta daki-daki dalla-dalla filla-filla wa awwaluha na farkon ta wuhurul mahadi shi ne bayanin mahadi عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد وبأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة ما الترمذي كده هلا يديك أي an karɓo hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara ma Abdullahi ibn Mas'ud yarda Abdullahi ibn Mas'ud shi ko daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tanqadi al-ayyam kwanakin duniya ba za su ƙare ba wala yadhhabu ad-dahr zamani ba zai kuni ba duniya ba za ta ƙare ba hatta yamlika al-arab rajulun har sai wani mutum ya mallaki gaba ɗayan larabawa ya zama shi ne jagoransu min ahli baiti daga cikin iyalan gidana in ji wa in ji annabi Muhammad daga cikin zuwa ne iyalan gidana yuwafi isma husmi ko ismu husmi sunansa yana dacewa da sunana an gane wannan rawahu imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa abu dawuda da abu dawuda wa tirmidhi da tirmidhi بأسانيد صحيحة بإسنادين وتنسوء جددت وقال الترمذي إمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأن الحديث ليه شوء جددت وفي الباب عن علي أسوى أن بابي أو أن بابي أقول حديث لك علي بن أبو طالب وأبي سعيد الخدري لأبو سعيد وأم سلمة لأم سلمة وأبي هريرة لأبو هريرة Allah ya ƙara ma abu hurairu da yadda lafazin da ya zo a cikin sunan abi dawud daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan riwaya cewa yake law law lam yabqa min ad-dunya illa yawm inda a ce babu wata rana da ta rage a duniya kwana ɗayar da duniya ta tashi gaba ɗayanta an gane wannan ai da qawwala Allahu zalika al-yawm da Allah ya tsawaita wannan yini thumma tafaqu tilka ittifaq wa riwaya cewa hatta yab'atha ilayhi rajulan minni har sai Allah ya aiko wani mutum daga gare ni aw min ahli baiti daga cikin iyalan gidana yuwadi ismuhu ismi wanda sunanka yana dacewa da sunana wasmu abihi ismu abi sunan babansa irin sunan babana yamlakul arda qistan wa adla zai cika duniya da adalci da kuma yin hukunci wanda ya dace kama muli'at zulman wa jawra kamar yadda ka cika ta da zalunci da mugunta ina fata an gane wannan kun ji yadda wannan hadisi ya zo shi kuma ta wannan riwaya ne an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dashi to ala ayi hal wannan hadisi gaba daya ya zo mana da wannan salo da wannan bayani amma duba da yanayin lokaci za mu tsaya a nan kafin shi ganin malamai da fassarar da suka yi wannan hadisi da kuma bayanai da malamai suka yi a wannan babi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace ya dace da muka alkhairin duniya da lahira sai mu tashi fadin da qabla allama tafariri rahimahullah ta'ala insha Allah ta'ala اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اعنا على خير حال وتوفنا على خير حال واقلبنا جميعا الى خير المآل اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا اللهم اشهد بالعلم اركاننا واشرح به صدورنا ونمي به قلوبنا واجبر به كفرنا وقوي به سلطاننا وسدد به السنتنا وخذ به بنواصينا ويرضيك عنا اللهم انا نعوذ بك ان نبتغي بوجه غير بوجه غير الزواج اللهم انا نعوذ بك ان نبتغي باعمالنا وجه غيرك وسواك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته